الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 27 ga watan jumadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta daidai da 29 ga watan 11 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yarda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidain littafi ne wallafar babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 49 cikin wannan littafi mun karanta wasu daga cikin mas'aloli da suke da alaka da saba wa iyaye inda muka karanta tambayar hal uququl walidain mujibul liraddil amali wa adami qabulih shin saba wa iyaye yana wajabta a ƙi karɓar aikin mai saba wa iyayensa to sai muka karanta maganganun da malamai suka yi cikin abin da ya gabata lallai saba wa iyaye yana daga cikin manya-manyan laifuffuka kuma yana mai kai mutum ga fushin Allah subhanahu wa ta'ala hadithi ya tabbata daga ainihin wato abi umama radiyallahu an yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathatul la yaqbalu Allahu lahum sarfan wala ajlan mutum uku Allah ta'ala ba zai karbe farillar su ba ba zai karbi nafilar su ba ko ba zai karbi tuban su ba ba zai karbi fansar su ba na farko akwai mai saba wa iyaye na biyu akwai mai gori akwai kuma mai ƙaryata kaddara a wata ruwayar kuma aka ce wato mutum uku aikinsu ba shi da wani amfani ta tare da su wato shine shirka da Allah da kuma saba wa iyaye da guduwa ranar yaƙi duk da cewa wannan hadisin yana da rauni sosai a sheik bin baz an tambaye shi rahmatullahi alai alladhi yakunu aqal liwalidai shin wanda yake saba wa iyayensa za a karɓi sallarsa da azuminsa da sadakarsa Sheikh bin Baz yake cewa abin da yake wajibi akan ɗa shine ya zama mai godiya ga iyayensa ya kuma dinga kokarin kyautata musu da biyayya gare su ya kuma ainihin wato ya kiyayi saba musu ta hanyar magana ko aiki amma saba wa iyaye baya daga cikin abin da ke bata sallah ko ya rushe wa mutum azumi ko wasu ayyuka cikin ayyuka na kwarai sai dai kawai ma'abocin saba wa iyaye yana kan hadari mai girma domin ya aikata wata kabira min kaba'ir dhunub aiki yana lalacewa ya ɓaci ne da shirka kawai amma saba wa iyaye ko yanke zumunci ko wani sabo daban wannan bai ɓata wa mutum aiki shirka babba ita ce take lalata aiki wa kadhalika rafqu sauti ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka daga murya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma ana jin tsoron lalacewar aiki idan mutum yayi sai kuma muka tattauna shin ana kirga yi wa uba ko iyaye hajaru na daga cikin saba musu idan ya zamanto ‘ya'ya sun yi wa iyayensu hajaru babu sababi to ko shakka babu ko kuma aka ma kai ƙarar iyaye don kotu ta ba da damar a yi wa dukiyarsu hajaru wannan ko shakka babu in babu sababin yin haka cutarwa ce ga iyaye a magana da kuma aiki gaba daya an hane mu da mu saba wa iyaye ko kuma mu cutar da su da kowane irin nau'in cutarwa ko mai kankantarta to kaga tuhumar su da wauta da raunin hankali da hauka da kuma yaya ta haka tunda abu ya kai har kotu da kuma ainihin wato nesanta su da yin tasarrufi da dukiyoyinsu da yin kaka gida a gaban alkali don kai su ƙara a sa wa dukiyarsu hajaru ko shakka babu da'awar yin hajaru ta hanyar makida da dabara don a hana iyaye yin ayyukan alkhairi da dukiyoyinsu wannan yana daga cikin saba wa iyaye balma yana daga cikin mafi tsananin wato nau'o'in saba wa iyaye kuma na daga cikin mafi girma daga cikinsu wannan saboda abin da ke sabbabawa na cutar da kwakwalwa da tunanin su kansu iyaye da kuma ainihin wato wato sanya musu damuwa don za su shiga cikin damuwa mutum ya gaggashi yana raye ba mutuwaye ba amma an hana shi ainihin wato yin tasarrufi da dukiyarsa sannan kuma abin zai musu zafi domin an jingina musu taɓin hankali ko an jingina musu raunin tunani ko kuma an jingina musu wauta wanda wannan su ne dalilan da ka iya sa a yi wa dukiyar mutum hajaru da haka yi wa iyaye hajaru idan babu cancanta babu wani haƙƙi na shari'a na yin haka to yana daga cikin saba wa iyaye idan ku ya kasance saboda wani sababi ne shar'antacce lallai akwai rashin iya tasarrufi da dukiyar saboda shekaru ko kuma an fara samun rudu da rikicewa irin na tsufa wannan yasa sukan yi maganganu ko su yi wata mu'amalar da kuma zaka ji cewa ta sauka da kan hanya to wannan babu laifi a ɗaukaka al'amarin dan a sanyawa iyaye hajaru akan ainihin wato dukiyarsu mun shiga gaba ta ƙarshe shahadatul walid ala waladi shin ko ainihin wato uba zai iya ba da shaida akan ɗansa ko kuma ɗa ya ba da shaida akan mahaifinsa idan uba ya ba da shaida akan ɗa ko ɗa ya ba da shaida akan babansa to shaida ce karɓaɓɓiya idan misali ɗa ya ce mahaifinsa ne ba shi da gaskiya kuma ya je ba da shaida akan haka ko kuma uba ya ce ɗansa shine mai laifi ya ba da shaida a gaban hukuma akan haka ana karɓar shaidarsa banyan malamai sun tafi akan cewa bai halatta karɓar shaidar ɗa ga mahaifi ko shaidar mahaifi ga ɗa wajen kariya kenan ba za a karɓi shaidar uba lokacin da yake kare ɗansa ba ba za a karɓi shaidar ɗa a daidai lokacin da yake kare mahaifinsa ba an gane ko ibn qudama yake cewa amma idan ɗaya daga cikinsu ya ba da shaida akan ɗaya uba ya ba da shaida wato game da ɗansa ko ya ba da shaida akan ɗansa to ana iya karɓa kamar yadda imamu ahmad ya nassanta haka wannan shi ne kuma ƙaulin ammatu ahlil ilm saboda faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidain wala qurabin don haka fa'amara bi shahadati alaihim kaga a wannan aya Allah maɗaukacin sarki ya umarce ‘ya'ya ko iyaye su ba da shaida a kan ‘ya'yansu ko a kan iyayensu domin da ba za a karɓa ba to da ba a yi wannan umarnin ba kaga tun da Allah ya yi umarni ya ce kunu ƙawwami na bilkis shuhada alillah walau ala an fusu kuma awul walidain wala ƙarabin wannan ya nuna cewa in an ba da shaidar ana karɓa sai dai ana ƙin karɓar shaidar ne a lokacin da ake tuhuma cewa wanda ya ba da shaidar ya ba da shaidar ne don shaidarsa ta zama amfani ga wanda yake ba da shaida a game da shi to kuma kaga babu wata tuhuma fi shahadati alai a lokacin da uba ya ce ɗansa ne bai da gaskiya ya tsaya a gaban kotu don ya ba da shaida a kan ɗansa ko ɗa ya ba da shaida a kan babansa kaga nan ba tuhuma an gane ko to za mu tashi maganar Sheikh Uthaymin qalal muallif rahimahullahu ta'ala wa qala ibn Uthaymin rahmatullahi alayh yaqulu al-ulama Sheikh ibn Uthaymin rahimahullahu yake cewa malamai sun ce manuttuhima duk wanda ake tuhumarsa bi qarabatin da kusanci aw zawjiyatin ko da auratayya fa inna shahadatahu la tuqbalu to shaidarsa ba karɓaɓɓiya ba ce mimman tuhima fihi ga wanda ake tuhuma a cikinsa wanda ake tuhumarsa a kansa to in ya ba da shaida a kansa ba za a karɓa ba da haka duk wanda ake tuhumarsa cewa ya zo gaban kotu zai ba da shaida sai kuma aka gano akwai kusanci da alaƙa tsakaninsa da wanda zai ba da shaidar a game da shi ko kusanci ko kuma akwai auratayya misali sirikinsa ne ko kuma matarsa ce ko mijinta ne to wannan shaidar gaskiya ba za ta zama karɓaɓɓiya ba ga wanda ake tuhuma cewa ɗan uwan wanda zai ba da shaida a kansa ne ko mata ko siriki ko wani abu mai kama da haka wa tuqbalu shahadatuhu ala man tuhima fi an gane ko amma wa tuqbalu shahadatuhu ana karɓar shaidarsa ala in ya zama shaidar akan manutuhima fihi wanda ake tuhumar sa ne a cikin wato a cikin bada shaidar ma'ana idan shaidar wanda ake tuhuma zai bada shaida sai aka ce yana da alaka da wanda za a bada shaidar a kansa to amma ba za a karbi shaidar ba amma sai ya zamanto zai bada shaidar ne akan tabbatar da abin da ake tuhumar wanda zai bada shaida a kansa to anan za a karba a babin wato a inda shi wanda za a ba da shaidar a kansa zai ba da shi ɗan uwan nasa ko makusancin nasa zai ba da shaidar ne a kan wannan ɗan uwa nasa bai da gaskiya to za a karɓa amma duk sanda aka lura zai ba da shaida don ba wa ɗan uwansa kariya cewa bai aikata ba ko abun ba haka yake ba to ba za a karɓa ba saboda akwai kusanci ana ganin zai iya ba da shaida don kare ɗan uwansa amma in ya ba da shaida a kan uwansa don ya tabbatar da abin da masu ƙara suke faɗa ko suke da'awa haka ne game da uwansa ko game da sirikinsa ko game da ainihin wato makusancinsa to wannan shaida za ta zama karɓaɓɓiya wa haza sahihun faqad qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin fa in shahidar rajulu ala zaujatihi misali sai mutum ya bada shaida akan matarsa annaha fa'alat shay'an wa kanat shahadatu alaiha sai ya bada shaida akan matarsa cewa matarsa lalle ya zo ya bada shaida ita ta aikata abu kaza kuma shaidar akanta take fa inna shahadatahu tuqbal wala shakka an zo ana magana cewa an yi rigima da matarsa kuma matarsa hatta kai hannu ta yi duka kuma a gabansa aka yi sai ya zo ya ba da shaida don ya tabbatar da cewa eh gaskiya matarsa ce ba ta da gaskiya kuma ita ta yi duka to za a karɓi shaidarsa amma a ina ne ba za a karɓi shaidarsa ba ya zo ya ce ƙarya ake wa matarsa ba ta yi duka ba sai a ce ha ai kai baka cikin wa'anda za su ba da shaidar kariya ga matarka ina fata an gane lakin idza shahida laha amma in zai ba da shaida wajen ba ta kariya fa aktharul ulama yaqulun mafi yawan malamai sun ce la tuqbalu ba za a karba ba li'annahu muttahamun domin wajen ba ta kariya shi abun tuhuma ne bil inhiyaz da karkata ana tuhumarsa da zai iya karkata an gane ko da wuya ana ganin inda ya ba da shaidar kariya akan matarsa da wuya ya iya kwaye mata baya da haka ana tunanin ana tuhumarsa da ya karkata saboda akwai kusanci tsakaninsa da ita da haka ba za a karba ba wa qala ba'd ulama wasu malaman suka ce idza kana mubarrazan bil adala idan shi wanda zai ba da shaidar ya kasance ya yi fice da adalci an san mutum ne wanda ba shi da tsoro kuma ba shi da son zuciya ya yi fice da adalci an san abubuwa da yawa sun tabbatar da inda ya san ga inda gaskiya take to baya juya mata baya ko da gaskiyar ba tare da shi take ba to zai zama tare da gaskiya ko da ku abin zai zama a kansa abin zai fada to zai faɗi gaskiya to in yayi fice da adalci wa na'lamu annahu lan yashhada muka san cewa ba zai taɓa ba da shaida ba bi shahadati zurin shaida zurshe da ƙarya walau li zaujati ko da ku abin ga matarsa ne wajen kare matarsa fa inna shahadatahu tuqbal wasu cikin malamai suka ce in har mutumin kirki ne mai tsoron Allah adali ne yayi fice da adalci to koda akan matarsa ya zo ya bada kariya cewa matarsa abinda ake tuhumarta ko ake zarginta bata aikata ba to ana karɓar shaidarsa kasantuwar yayi fice da adalci ba a ganin zai faɗi ƙarya game da ita wahina idin aqul to a irin wannan yanayi aqulu ina cewa yurja'u ila ra'ayil qadi to idan ya zamanto wanda zai bada shaida mijin mace ne kuma shaida kariya zai bayar amma fa mutum ne wanda an san shi da gaskiya da adalci to anan aqulu mala yace ina cewa yurja'u ila ra'ayil qadi sai a koma zuwa ga ra'ayin alkali fi hadhihi almas'ala akan wannan mas'ala an gane ko ma'ana za a ce sai mijinta ya zo zai ba da shaida sai makaraya waɗanda suka kawo ƙara sai suka ce ai gaskiya ba za su karɓi shaidarsa ba me yasa suka ce saboda yana da kusanci da wadda aka kawo ƙara me ya alaƙa su ce mijinta sai aka ce mijinta ne to amma sai sauran jama'a suka tabbatar da cewa wannan mutum fa mubarrizun bil adala yayi fice da adalci ana da yaƙinin ba zai faɗi ƙarya ba to anan ra'ayin alƙali shi za a ɗauka idan alkali ya karbe shi a matsayin shaida ya ce zo ya ba da shaida saboda taskiya da aka yi masa shikenan in alkali kuma ya yi rejectin ya ce a tun da dai ana tuhumar kana da alaka da matar da za a ba da shaida a kanta ba za a karbi shaida ka ba sai dai a nemo wata shaidar alkali shi zai yanke wannan hukunci wa khulasatul qawl dunkulallen zance anna shahadata lil walidi ba da shaidar uba aulil waladi ma'ana ba da shaida ga uba aulil waladi ko ba da shaida ga ɗa aulil zaujaci ko ga mata al'asul fiha asali game da wannan shaidar annaha la tuqbal ba a karba asali shaidar ɗa akan baba a game da babansa ba za a karba ba asali uba ya ba da shaidar kariya akan ɗansa ba za a karɓa ba asali miji ya ba da shaida ta kariya game da matarsa ko mace ta ba da shaidar kariya game da mijinta asali ba a karɓa amma shahadatu alaihim fa maqbulatun amma fa in shaidar abin a kansu zai fada to ana karɓa ya zo ya ba da shaida akan babansa lallai shine bai da gaskiya to za a karɓi wannan shaidar kaga wa shahida shahidun min ahli hakin ɗansa ne da kansa ya zo ya tabbatar a gaban kotu cewa babansa ba shi da gaskiya to a nan za a karba ko kuma uban ne ya zo da kansa ya tsaya a gaban alkali ya ce algafata malam ɗana a wannan ƙarar da aka kawo shine ba shi da gaskiya ni shaida ne a gabana akai kaza akai kaza akai kaza ko mace ta bada shaida akan mijinta ko miji ya bada shaida akan matarsa in dai ba gurin kariya bane ana karba ka koma liƙa'ul bab al-makto na 67 shafi na ainihin wato 27 shi ma bi tarqimi shamila wal maqsud abinda ake nufi anna shahadatul waladi shaidar da ala walidihi akan babansa in kanat bi haqqin in akan gaskiya ne falaysat min al-uquqi bata cikin sabawa iyaye shine abin da yasa aka dauko mana magana ba da shaida ma'ana idan ɗa ana neman shaidu na waɗanda suka san me ya faru tsakanin mahaifin shi ɗan da kuma wanda suka kawo mahaifin ƙara sai zama ɗansa yana cikin ƙunshin shaidu kuma ya zo ya tsaya a gaban kotu ya tabbatar da shaidar mahaifinsa ne bai da gaskiya to shi in yayi babansa irin wannan ya saba iyayen ya shiga cikin uququl walidain bal hiya min alhaq amma fa wannan shaida tana gaskiya ce fa laysa min alhuquq to wannan ba sabawa iyaye bane bal hiya min alhaq gaskiya yazo ya fada li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin bil qist shuhada shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin Allah ta'ala ce ku tsaya ku zama ya ku waɗanda kuka imani ku zama tsayayyu wajen adalci ku zama masu ba da shaida lillahi dan Allah ko da ku shaidan nan abin ba zai yi muku daɗi ba ku akan kanku kanku abin zai dawo ko da abin zai dawo ne kan iyayenku ko kuma makusantanku suratul nisa aya ta 135 hal yashhadu fil mahkamati ala abihi adh-dhalim wa yushahhiru bihi shin ɗa zai iya ba da shaida fil mahkama a kotu ala abihi zalim akan babansa azzalimi wa yushahiru bihi kuma ya kuzuzuta haka kamar ya kuzuzuta ya je ya ba da shaida kuma 'yan jaridu suka yi- suka yi hira da shi kuma ya ba da labari cewa ai ga abin da ya faru kuma gaskiya ma- shi ya zo ne ma ya ba da shaida mahaifinsa ne ba shi da gaskiya shine at-tashhir at-tashhir yana daukan ma'anar kunyatarwa yana daukan ma'anar kuzuzutawa da haka da yazo shi dan sai yazo ya tsaya a gaban kotu ya bada shaida against mahaifinsa kuma ya bayan ya fito aka ce to yan jaridu suka tsaya suka yi hira da shi kai to kuma gashi kana cikin ka zo ka bada shaida kuma an ce wanda ka bada shaidar akan bashi da gaskiya mahaifinka ne me zaka ce yayi wa yan jaridu bayani kaga an samu tashhir kenan an gane to ina hukuncin haka qala ibn uthaymin ibn uthaymin rahimahullah yace amma shahadatul ibn amma shaidar da awul binti ko ya ala abihima akan babansu fil mahkamati a kotu to fahiya wajibatun wannan su je su ba da shaidar wajibi ne ana neman shaidu to wajibi ne su je su ba da shaida liqaulihi ta'ala يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وي كو أكن كنكو ني كو أكن إيايانكو ني كو أكن ينقوانكو ني مكسنتا وأما التشهير بذلك أما كزوزو تهكا da yin hira da 'yan jaridu game da shaidar da ya je ya bayar akan babansa ba haza haramun wannan kuma haramun ne yana fitowa yan jaridu yuhu suka biyo shi me zaka ce an ce ka sa abu ka kai babanka ko ka bada shaida akan babanka a gaban kotu kawai sai yi musu shiru ya ce ba shi da amsa kawai tafiyarsa dan yi da sun dauki rahoton kuma za su je su kuma su ta sa ga wani dakila ya title ga dan da ya je ya bada shaida kaza kaza a babansa a kotu ko da haka sai ya ja bakin sa ya shiru amma dole ne ana neman shaida kuma shi ya san me ya faru ya je ya bada shaida ya san babansa ne azzalimi babansa ne bai da gaskiya ya je ya ba da shaida a gaban kotu akan haka ko da baban ya fusata ya yi fushi wannan baya cikin saba iyaye ya bi umarnin Allah ne na ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin bil qist shuhada lillah walau ala anfusikum aw al walidain wala qarabin la'annahu la da'iya li hadha amma game da tashhiri ya kuzuzuta wannan abin da yayi kamar ya nuna shi jarumi ne ya je ya bajinta shi baya tsoron kowa har babansa ya je ya bada shaida akan sa a gaban kotu to wannan haramun ne li annahu la da'iya li hadha domin babu dalilin yin haka shaida ake nema ya je ya bayar amma abinda kuma ya shafi yayatawa da kunyatar da mahaifinsa wannan kuma haramun ne wa fihi uququl lil walidain in kuma mutun yayi haka to akwai sabawa iyaye a cikin haka amma ba da shaidar wannan ba sabawa iyaye bane ka koma al-liqa'u shahri na 77 a rakam na 25 a tarqimu shamila na'am na'am mm mm a ba zai kai kara ba shi ai sai dai zai iya ba wancan mai haƙƙin shawara cewa ya shiga kotu ya ce kaga na zai iya faɗa cewa ya san halin babansa gaskiya an haƙƙi ya shiga baya iya fitar da shi yana da nauyin biyan wato ma- ma- wato madulul gani zulmun din nan to babansa yana ciki da haka ni kaga ba zan iya zuwa in kai shi ƙara ba kaga abin zai zama ba da ba ma ba zai ma yiwu ba amma ina ba da shawara kai in kana neman haƙƙin ka zaka iya zuwa gaba tunda na yi na yi na ɗan lallabe shi na ba shi shawara da yaƙi an gane to kaga shi mai haƙƙin sai a bashi ba wai shi dan ne zai ce bari ya shigar da ƙara kotu tunda shi ne a tsakiya ba zai baka shahadatul walad li ab- li ahadi abawaihi alal akhar to ina hukuncin da ya zama shaidar ɗaya daga cikin iyayensa akan ɗaya ya zama shaidar ba mahaifinsa akan babansa a game da babansa ko ya zama shaidar mahaifiyarsa akan mahaifinsa ana neman shaida mahaifiyar ta shigar da ƙara waye shaida ki ta ce ɗanta ko baban ya shigar da mahaifiyar ƙara waye shaida ka ce ɗansa daga shi yana tsaka mai wuya ke ƙalan na farawiyu almalikiyu rahimahullah malam annafarawi almaliki yace tajuzu shahadatu ahadil walid ahadil abawaini li ahadi auladihi ala waladihi al-akhar wai yana halatta shahadatu ahadil abawaini shaidar ɗayan iyaye guda biyu li ahadi auladihi ga ɗaya daga cikin ‘ya'yansa ala waladihi al'akhar a kan ɗaya ɗan nasa ma'ana haƙƙi ne ya sarƙe tsakanin ‘ya'ya wannan ya riƙe haƙƙin wannan abin ya ci tira har aka kai ga hukuma to uba zai iya zuwa ya ba da shaida game da ɗan da ya kai ƙara yana da gaskiya akan wanda aka kai ƙara? ko kuma mahaifiya ta je gaban kotu ta tabbatar da cewa wannan ƙara da aka yi haka ne wannan duk ‘ya'yanta ne amma wannan shi ne mai haƙƙi wannan kuma shi ne wanda ya zalunci ita shaida ce akan haka wa shahadatul waladi ko kuma yana halatta ɗa ya zama shaida li ahadi abawaihi ga ɗaya daga cikin mahaifansa alal akhar akan ɗayan kamar yadda muka ambata ya zama shaidar mahaifinsa akan mahaifiyar ko ya zama shaidar mahaifiyar akan mahaifin illam yazhar mailun lil mashhudi lahu ya halatta idan ba a karkata ba ta bayyana ba lil mashhudi lahu ga wanda za a ba da shaida gare shi ma'ana in dai aka lura babu karkata tsakanin shi wanda zai ba da shaida da kuma wanda zai ba da shaida game da shi wajen ba shi kariya idan misali muka ɗauki 'ya'yan 'ya'ya ne guda biyu suka yi rigima abin ya kai kotu to ana iya yadda uba ya zo ya ba da shaida wajen goyon bayan ɗaya daga cikin 'ya'yan akan ɗaya amma a inda aka fahimci bai karkata ba zuwa ga shi wanda zai je ya kare in dama can a gida an san ya fi son sa wancan yana suna yau ba sa shiri da shi da ya zo ya kore shi da sauransu akwai kamar rashin fahimta tsakanin shi uban da wancan wanda aka kai kara to ba za a karbi shaidan ba an gane ko haka in mahaifiyar ce haka idan ya zamana ɗa zai ba da shaida ga ɗaya daga cikin iyayensa amma sai aka lura dama can mahaifiyar ta bushe wa ɗan kunne maganar ta yake ji da haka ba su shiri da uban to a nan matan da an samu karkata zuwa ga uwar shi ga ɗan to ba za a karɓi shaidarsa ba haka in shi ma ya fi karkata zuwa ga uban a kan uwar to shi ma ba za a karɓa ba ko kun fahimci wannan ko wa illa idan an samu wannan karkatar imtana'at to wannan an hana wannan shaidar ba za a karbe ta ba kama kamar yi wani misali sai ma ya ce kamar lau shahidal walidu lissagir alal kabir misali aka ce uban sai ya zo ya ba da shaida wajen kare karamin cikin 'ya'yansa akan babban to wannan ana sa ran akwai karkata domin kila tausayi ne ya sa yake tausayi ne ya kama shi game da karamin ba lalle karamin ne akan gaskiya ba to tunda an fahimci kamar akwai wannan nau'in yana kallon wancan karami ne in ba shi ya je kare shi ba zai je kare shi to a irin wannan tunda an samu karkata to ba za a karbi shaidan ba aulil barri alal fasik ko kuma ya zama shaida ta ba da kariya ga mai masa biyayya akan fandararren da baya masa biyayya nan ba kaga an samu mailul kalbi ko sai ya zamanto dama can wancan fandararre ne baya jin umarninsa to don haka ana zuwa kotu sai ya je dan ya tabbatar yana tare da wannan mai masa biyayya akan wancan wanda yake fandare masa to anan shi ma ba za a karbi shaidan ba wata juzu shahadatul waladi ala abi amma shaidar ɗa akan babansa tana halatta bi dalaki ummihi da sakin mahaifiyarsa in kanin munkiratan li dalak in ta kasance tana musun sakin shi uban ya ce ya sake ta ita kuma ta ce ba a sake ta bai sake ta ba to da abin har ta kai kotu to da zai iya zuwa ya zama shaidar mahaifinsa akan tabbatar da lalle mahaifinsa ya saki mahaifiyarsa wata juzu shahadatul walad ala abihi an gane ko wata juzu shahadatul walad ala abihi bi dalaki ummihi in kana munkiratan lid dalaq wato shaidar da akan babansa bi dalaki ummihi game da sakin mahaifiyarsa tana halatta in kana munkiratan lid dalaq in ta kasance tana inkari da musun sakin waktulifa malamai sun yi saɓani idza kanar qa'imatan bi da'awat talaq wal abu yunkiru idan kuma ita matar uwar ita ce ta tsaya kai da fata tana da'awar an sake ta baban ya sake ta wal abu shi kuma uban nasa yunkiruhu yana musu samu shi bai sake ta ba to anan dan zai iya zuwa ya bada shaida dan ya tabbatar da cewa eh haka ne ba a sake tan ba famana'aha ashab wa ajaza habnu alqasim malan ashab yace a shi kam yana ganin ba za a karɓi wannan shaidar ba ya hana ba da wannan shaidar ibn al-qasim dukkanin su wayannan turakun malikiya ne ibn al-qasim shi kuma yace ya halatta ya halatta je ya ba da shaida akan haka wa amma lau shahida ala abihi bi dalaki gairi ummihi amma da ɗa zai ba da shaida akan babansa game da sakin wata mata cikin matansa ba babarsa ba lam ya juz bai halatta in kanar ummuhu fi ismati abihi in dai mahaifiyarsa tana ƙarƙashin igiyar auren babansa la in kanar maita mayita ba a inda ta zamanto ta mutu ba ko kuma igiyar aurensu ta mutu an gane ko ma'ana inda tana karkashin auren baban kawai sai zo yake yake tabbatar da cewa mahaifinsa ya saki ita wannan kishiyar babarsa to anan ba za a karbi shaida shi dan ba dan nan ma akwai maili ai ko za a samu maili wa amma law shahida li abihi ala jaddihi husuma ce ta sarƙe tsakanin babansa da kakansa shi ɗan tsakanin babansa da kakansa sai ya je ya ba da shaida yana mai kare babansa a kan kakansa ma'ana ya je ya kare babansa cewa babansa ne a kan gaskiya kakansa ne ba shi ne ba shi da gaskiya auli waladihi ala walad waladihi ko kuma ya ba wa ɗansa kariya a kan jikansa rigima ce ta sarƙe tsakanin ɗansa da jikansa da ya je sai ya ba da kariya ga ɗansa cewa jikansa ne ba shi da gaskiya la ba za a karba ba yambagi Allah ta juza ƙaunar wahidan ya ma dace a ce irin wannan shaidar bata halatta ba kaulan wahidan me yasa li zuhuri tuhumati kai ka san akwai tuhuma ana saboda sai ya duba wane ne yafi kusa da shi ai yafi kusa da babansa fiye da kakansa yafi kusa da ɗansa fiye da jikansa da haka akwai maili li zuhuri tuhumati bil maili ila al abi wal walad domin ya akwai bayyananniyar tuhuma na karkatar shi mai ba da shaida zuwa ga babansa da kuma ɗansa fiye da karkatar da yake da ita zuwa ga kakansa da kuma jikansa kun fahimta wa kama la tajuzu shahadatul waladi li abawaihi la tajuzu li zawjihima kamar yanda shaidar ɗa wajen kare iyayensa baya halatta bai halatta to la tajuzu li zawjihima to haka ma bai halatta ga mazajensu ko ga matar babansa ko mijin babansa shine li zawjihima an gane ko yawa kamar yadda bai halatta ya je ya kare mahaifansa mun karanta a baya akan abokin husumarsu to haka bai halatta ya kare matar babansa ko ya kare mijin babarsa wa kadhalika alwalidu haka uba la yashhadu li zawji ibnatihi ba zai zama shaidar mijin yarsa ba wala li zawjati ibnati li zawjati ibnihi kamar yadda ba zai zama shaida ga matar ɗansa ba kun fahimta ko ba zai halatta ba saboda duk akwai tuhuma akwai maili ka koma cikin alfawaki huddawani mujalladi na biyu shafi na 226 alfawaki huddawani wani ne daga cikin sharhohin da aka yi wa risala وقال الشيخ ابن ابن عثيمين رحمه الله عليه Sheikh Uthaymin yake cewa la nara an ya tawakkala li ummihi ala abihi yani fil mahakim Uthaymin yake cewa ba ma ganin halacci da kuma dacewar ɗa ya zama wakilin mahaifiyarsa da ta kai babansa ƙara yani fil mahakim a kotu ta ce ita ba ta iya zuwa ba ma ga ɗanta nan ya wakilce ta Sheikh Uthaymeen yace baya halatta ya zama wakilin babarsa da ta kai babansa kara law ummuhu qalat da mahaifiyarsa za ta ce masa wakkaltuka fil mahkama na wakilta ka zuwa kotu la tatarafa'u didda abika ka je ka shigar da ƙara ta ƙalubalantar babanka ta ɗulubu nafaƙatan au kaza tana neman haƙƙinta na ciyarwa da mahaifinsa ya ƙi sauke wannan haƙƙin au kaza ko kuma wani haka faƙulu shak uthaymin ya ce ina cewa la nara an ya tawakkala li ummihi ba ma ganin ɗa zai iya zama wakilin mahaifiyarsa walau kanat ummuhu mazlumatan ko da ko mahaifiyar tasa aka zalunta in dai mahaifinsa za kai kara to shi sai dai ya kyale sun yi ta ta kai kara to wannan wani abu ne daban an gane ko ya zama shaida daban amma shi da kansa ya je ya shigar da kara bisa umarnin mahaifiyarsa wa za a kai kara mahaifinsa kuma mahaifin ya zalunci mahaifiyarsa to bai halatta ba maganin Sheikh Uthaymeen ya ce ba maganin da zai haka walakin yushiru ala abihi fi daf'i darar sai dai zai iya yin ishara ga mahaifinsa wajen tunkuɗe abin da zai faru na cutarwa ma'ana ya gaya masa irin ƙudiri da shirin da mahaifiyar take yi fa ƙara za ta kai shi da haka ya kamata a yi abin nan cikin mutunci a warware ba sai an je duniya ta ji cewa kaza kaza ba ya ba mahaifinsa shawara amma shi ya je ya shigar da ƙara ba zai yi ba ka duba tafsirin ƙurɗube mujalladi na a ka duba wannan website ɗin ne website ne gashi nan wanda aka sa rakam na ɗaya ko hal munadatul walidi bismihi min al-uquq shan mutun ya dinga kiran sunan mahaifinsa gaya yana cikin saba wa iyaye ba wani sakayawa ba wasali kawai ya dinga kiran babansa da sunansa ko ya kiran babarsa ya dinga kiranta da sunanta shin ko hakan yana daga cikin al-uquq saba wa iyaye al-jawab amsa laysa min al-adabi na farko dai baya cikin ladabi an yunadiyal waladu abahu a ce ɗa ya dinga kiran mahaifinsa bismihi da sunansa aw kunyatihi ko ma ya dinga kiransa da alkunyarsa wa idza kana al-abu yata'azza min zalika idan har uba yana cutuwa yana jin ba daɗi daga hakan wa yakrahuhu kuma bai son wannan abin da ɗan yake masa fa huwa min al-uquq to wannan abin da ɗa yake wa mahaifinsa yana cikin al-uquq saba wa iyaye an gane ko akwai rashin tarbiya da rashin da'a ya dinga kiran sunan mahaifinsa ko sunan mahaifiyarsa ko kuma lakabi alkunya kenan dinga kiranta da alkunya ko ya dinga kiran mahaifin alkunyan mahaifinsa wannan musamman kuma mahaifin baya jin daɗi mahaifiyar ba ta jin daɗi to wannan yana cikin alhuquq wa qad amara Allahu ta'ala alwalada haqiqa Allah madaukakin sarki ai ya umarci da bi mukhatabati abawaihi da yin magana da iyayensa khitabat tawqir magana ta girmamawa wal ihtiram da mutuntawa faqala wa qur lahuma qawlan karima Allah ta'ala ya ce ka gaya musu magana ta mutuntawa da girmamawa suratul isra'i aya ta 23 wa qala al qurtubi rahimahullah al-imam al-qurtubi rahimahullah yace ay layyinan latifan qawlan kariman ay layyinan latifa ma'ana magana mai taushi mai dadi mithla kamar misali mutum ya dinga cewa mahaifinsa ya abata ko ya umma min gairi an yusammiyahuma ba tare da ya ambaci sunansu ba wa yukanniyahuma ba tare da ya faɗi alkunyarsu ba mutum yana da alkunya to amma kai ɗa ba za ka dinga kiran mahaifinka da alkunyarsa ba ka duba tafsirin ƙurɗubi mujallaji na goma shafi na ɗari biyu da arba'in da uku wa kada absara abu huraira ta radiyallahu anhu rajulain sayyidina abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ga wasu mutane guda biyu faƙala li ahadihi ma sai ce wa ɗaya daga cikinsu ma haza minka me dangantakar wannan da kai ya gansu su su biyu sai ce me alaƙar ku da juna faƙala abi sai ya ce masa ai mahaifinsa ne wannan ya ce mahaifina ne faƙala sai abu huraira ce la tusammihi bismihi wala tamshi amamahu wala tajlis qablahu ya ce to abinda nake so in gaya maka la tusammihi bismihi karka dinga kiransa da sunansa wala tamshi amamahu in kuna tafiya karka dinga shan gabansa karka dinga tafiya a gabansa wala tajlis qablahu kuma karka zauna a gabansa duk sanda zaka zauna zauna ta gefensa haka ko zauna a bayansa an gane ko wannan shine abin da Abi Huraira ya gaya wannan da ya gansu suna tafiya ya ce kai ya kuke da wannan sai ya ce ai mahaifinsa ne sai ya ce to abin da zan gaya ma karka kuskura ka dinga kiransa da sunansa kuma kada kuna tafiya ka sha gabansa ka shiga gaba in an zo zama kuma kar ka zauna a gabansa ka duba al'adabul mufarad hadithi na 44 wa sahul albani lakin idza kana al'abu la yakrahu min ibnihi min ibnihi an yunadiyahu bi kunyatihi amma idan mahaifin baya kyama bai nuna rashin san dan ya kira shi da alkunyarsa misali ana ce mai baban jimmai an gane ko yawa ai wannan za ka ji alkunya ce ko eh ba ce mai baban jimmai to misali ko baban ladidi to sai ya zama wannan sunan ya zama fofula duk wanda ya san shi akwai sunansa na yanka amma kowa ce masa yake baban jimmai misali to sai ya zamanto kuma baya kin wannan alkunyar kuma ko ƴaƴansa ma suna kiransa baban Jummai baya jin damuwa to falaisa min al-uquq dan ɗansa ya kira shi da baban Jummai ko baban ainihin wato ladidi ko wani abu mai kama da haka to wannan ba saba wa iyaye bane baya cikin saba wa iyaye la siyama musamman ma idza jara urfun nas fi baladihim alai idan al'adan mutanen garin su ta gudana akan haka mutanen garinsu suna irin wannan dai mutum yana da alkunya ƴaƴansa ma sukan kira shi da wannan alkunya kuma babu komai to wannan baya cikin alhuquq wa in kana al-akmalu ko da yake abin da yafi kamala gada fil adabi yafi kamala wajen ladabi wal birr yafi kamala wajen biyayya an yunadiyahu bima yadullu ala ta'zim ya dinga kiran mahaifinsa da abin da ke nuna girmamawa ko da sauran jama'a suna kiransa baban jimmai ko baban abin da ladidi ko wani abu mai kama da haka to shi ya kira shi da ya ba mahaifinsa ya ce baba ko kuma wani sunan da ya wanda yake nuna girmamawa ba wancan din ba ka abi wa nahwi zalik duk da cewa baban baya kyamar wannan alkunyar to amma shi dan ya nuna cewa yana da tarbiyya da da'a kuma yana girmama mahaifinsa to ko da yake mutanen unguwa kowa haka yake kiransa da alkunyar shi kai ya kira shi da ita وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن تنبي الشيخ عثيمين رحمه الله هل يجوز أن ينادي والد هل يجوز أن تنادي والدك بكنيته shin ko yana halatta ka dinga ambatan ka kira mahaifinka da alkunyarsa ya aba fulan kaman ka ce ya baban wane kaman ya baban wanda muka bada misali kaman baban ɗanladi ko kaza da sauransu ai bibinihil akbar misali ana masa alkunya da babban ɗansa ko babbar yarsa wa kaza asna al muhadatha haka ma ana a cikin hira da tattaunawa da mahaifin sai ka dinga ce kiransa da alkunyarsa ilman annal walida saboda shi dan ya san cewa mahaifin la ya karahu zalika baya kin haka baya kyamar haka bal qad yargabuhu kila ma yana sha'awar wannan lakabin wannan alkunyar da ake kiransa da ita wa huwa muta'arafun alaihi kuma sananne ne an san shi da wannan alkunyar da haka duk gidan ma haka ake kiransa baban jimmai ko kuma baban ainihin wato ɗallaji ko wani abu mai kama da haka misali da haka ake kiransa kuma baya nuna wata kyama dan an kira shi da wannan alkunyar fa ajaba to da aka yi wa shaq uthaymin wannan tambayar sai ya bada amsa sai ce la ba'asa an yunadiyal waladu abahu bismihi wai babu laifi da ya kira sunan mahaifinsa da sunansa aw kunyatihi ko ya kira shi da alkunyarsa malam yara anna abahu ya karahu hadha matukar ya ga babansa baya kyamar haka baban dan an kira shi da sunansa ko alkunyarsa baya nuna wata damuwa fa idza kana ya karahu hadha idan ku baban baya son haka fala to kada ɗaya ya dinga kiransa da sunansa ko alkunyarsa au yu khalifu adatan nas ko kuma in ya kira shi da sunansa ko alkunyarsa ya saba wa al'adan mutane gaba ɗaya mutane za ga suna ɓoye sunan iyayensu ne ba su ambatan sunan iyayensu ko alkunya wa yunadihi amaman nas kuma ya zamanto yana kiransa a gaban mutane da wannan sunan ko alkunyar li'annahu rubbama yakunu al-abu la yakrahu hadha shay domin zai iya yiwa sau da yawa baban ya zamanto baya kyamar wannan abin lakin na adatan nas sai dai al'adan mutane annahu la yunada amaman nasi ba a kira wato la yunada ba a kiransa amaman nasi bismihi ba a kiran uba wato a gaban mutane da sunansa au kunyatihi ko alkunyarsa fahina idin naqulu to haka ne ma'ana in a can gefe ne ko tsakaninsa da yayan suna kiransa da wannan alkunya ba matsala amma a gaban mutane gaskiya in an kira shi za a ga kama akwai rashin tarbiya a gidan ko rashin da'a to anan la tunadihi amaman nas bismihi kai da ko da yake babanka bai da matsala ka kira shi da sunansa ko alkunyarsa to in a gaban mutane ne kaka kira shi da sunansa aw kunyatihi ko kuma kaka kira shi da alkunyarsa li'anna hadha aibun inda nas domin wannan aibu ne a wajen mutane za a dinga ganin kamar gidan ba tarbiya kuma shi zai ji ba daɗi an kira shi ga tsau haka da sunansa ko alkunyarsa kuma ɗansa ne ya kira shi azunnu annaka law nadaita abaka masalan ina tsammanin yanzu da za a ce ka kira mahaifinka misali fi soki a kasuwa inda nasu a gaban mutane wasu muhu abdullah sunan mahaifinka abdullahi taqulu sai ka ce ya abdullah au ya aba fulanin ko kuma ka kira shi da alkunya ka ce ya baban jimmai azahirun nasu na hadha a zahiri gaskiya mutane za su aibata wannan in dai sun san kai ɗansa ne za ga mutane sun nuna gaskiya wannan abun bai yi tsari ba bai yi daidai ba kuma akwai rashin da'a a cikin haka ka duba liqa'ul babul maftuh a na 159 rakam na 21 a tarqimu shamila wal khulasatu dunkulallen zance akan wannan gaba annal aba uba in kana ya karahu in baya so an yunadiya hubnuhu bismihi bai san ƴaƴansa su dinga kiransa da sunansa fa zalika min al-uquqi to gaskiya in ƴaƴa suka kira sunan mahaifinsu to yana cikin sabawa iyaye wa in kana la yakrahu zalika idan kuma uba baya kyamar haka fa huwa jaizun ya halatta la ithma alai kuma babu wani laifi akan haka musamman al'adar gari ko yanayi wuri wani lokaci takan yi determinant din haka al'urfu al'ada kuma akan kyale mutane a kanta in bata ci karo da addini ba za ga yanayinsu a al'ada su su ɗa yakan iya kiran sunan mahaifinsa ko alkunyarsa kuma babu wani matsala a cikin haka wal akmalu amma dai gaskiya abin da ya fi kamala fil adabi aladabi an yunadiyahu ya kira mahaifinsa bima ya dullu ala ta'zim ga abin da wato sunan da yake nuna girmamawa wa tauƙiri da mutuntawa sai mu tashi hukumu wasfin rajuli ummahu aw jaddatahu bil ajuz ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin